wa qala ibn taymiya ibn taymiya yace mubayyana yana bayyana khata'u kuskuren maslakul kharijina fil fitna mashigar waɗanda suke khawarish a cikin fitina wajen tada fitina hanyar da suke bi su tada fitina da rikici cikin al'umma ibn taymiya yana bayyana kusakuransu a ciki yace wa amma ahlul hurra kaga ahlul hurra da kuma wabin al-ash'atha da ibn al-ash'atha wabin al-muhallab wa ghayruhum da wasunsu fa huzimu dukkan su da suka ce sai sun ga ƙarshen abin nan jagoranci an karya su wa huzima ashabuhum an karya mutanensu fala aqamu dinan wala abqaw dunya ba su tsaye da addinin ba sannan kuma ba su zauna a duniya ba bi babu kenan eh daula bani umayya da sauransu da abin da ya kama da wannan in ka duba sai ka gani fitinar da aka tayar da manufa wani sai a laɓe mai ake cewa ga sabara a halbimi barewa sai a ce manufa shine a tsaye da addini shine ibn taymiya yake duk da suna cewa da manufar tsere addini ne sun tada fitina an karya su an karya jama'ar su an kashe na kashewa an darkake na darkakewa sannan ba a tsaye da addinin ba kuma su ba su zauna duniyar ba ba addinin kuma babu duniya eh yace wallahu ta'ala la ya amuru bi amrin Allah bai yin umarni da wani abu la ya hasulu bihi salahuddin wala salahudduniya Allah bai yin umarni da abinda babu maslaha addini a cikin shi babu maslaha duniya a cikin shi Allah bai wannan umarni wa in kana fa'ilu zalika min awliya'ihi min awliya'illahi almuttaqin wa min ahli aljanna فليسوا أفضل من علي وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم ما لا yake cewa wa in kana fa'ilu zalika koda ko wanda yake yin haka min awliya illahi almuttaqina yana daga cikin masoya Allah masu tsoron Allah kai wa min ahlil janna koda yana daga cikin ƴan aljanna ne ma mala yace falaisu afdalu min ali ai bisu yi ali ba wa aisha ba su kai Aisha ummul mu'minina ba wa Talha ba su kai Talha ba wa Zubair da Zubair wa gairuhum da wasu su daga cikin sahabbai wa ma'a hadha tare da wannan lam yahmadu ma fa'aluhu lam yuhmadu ma fa'aluhu min alqitali ko ba a yaba abin da suka aikata ba na yaƙi ai kun san waqatul jamal ko wanda ummul mu'minina ta zo bisa raƙumi ko abin da ya faru tsakanin Ali kowa yana da wannan tarihi to wannan abin iyakar zamantarwa mutanen kirki dai waɗanda ko to ko su da suka yi haka ai ba a yaba wannan ba ko ba a yaba wannan abin da ake ba saboda mi saboda irin fitinar da aka samu da kuma irin yanda musulunci ya so ya ci baya kuma akwai rashin sani eh shi ne rashin sanin ne dama ai shi ne can ba muka yi bayani muka ce waɗanga abubuwa yaƙe-yaƙen nan da kuke gani akwai mulabasa da kuma umurwa da takfa alaina ɓoye suke gare mu wasu abubuwan dunkule ne suke yi su magabatan nan namu ba su san fitina ha amma wani abu ne zai zo ya shiga sai a yi ishtihadi wajen ishtihadin sai a samu kuskure ina fata an fahimta su kansu ba da son su ba to amma wani da wannan zai rika amfani a ce ai ga Aisha nan ita kanta ta zo wannan na jama'a ga Ali ga abin da ya faru ga wani da sauransu to wannan duka kaga ba dalili bane su kansu abin da suka yi kaga ai ba a yaba shi ba wahum a'azamu qadaran inda Allah kuma su ne mafi girman daraja a wajen Allah wa ahsanu niyyatan min ghairihim sun yi kowa ma'ana kyautata niyya game da ayyukansu kowa ya sani kun san da cewa ummul mu'minina Aisha Ali ibn Abi Talib Talha Zubair kowa ya san da cewa ba a cewa suna da mummunan manuha game da addinin Allah game da al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuskure ne aka samu da rashin sani game da wasu abubuwa har shaɗan ya samu dama wannan abin ya faru da haka wa ƙarƙanat fitinatun azima fitina mai girma ta kasance a wannan lokaci aka zazbi uƙulin rijal wadda ma'ana ta riƙe hankulan mutane mazaje hankulan mazaje ma'ana suka riƙe har waɗannan abubuwa suka yi ta faruwa sai daga baya aka asaha aka gano ashe akwai ashe an haɗa cikin abin nan kuskure ƙala sha'abi sha'abi ke cewa fi fitinati ibn al-ash'ath a fitina ibn al-ash'ath yace asabatuna fitnatun wata fitina ta same mu lam nakun fiha bararata atqiya wala fajratan yani aqwiya yace wata fitina ta same mu lam nakun fiha barara bamu zamanto mutanen kirki a cikin ta ba atqiya masu tsoron Allah wala fajara aqwiya kuma ba aqwiya bamu zamanto fajire masu karfi ba hankulan mu sun tahi sai daga baya ne ina baya abu yayi nisa an yi banna sai hankalin mu ya dawo shi yasa fitina da an bar jagoranci to za a samu matsala amma duk abin da ake gani a cikin jagoranci matukar ba kafirci ba ne wallahi a zamana ƙarƙashin jagoranci yahi wa ƙala ibn taimiyya ibn taimiyya ke cewa fi fitinati khuri yani fi fitinati khuruj al-husaini radiyallahu anhu fitinar fitar husaini jika annabi sallallahu alaihi wa sallama بعد ذكر نصيحة نصيحة أفاضل الصحابة باين معنى من يمن ينصحبي سني نصيحة إرنسو ابن عمر إرنسو عبد الله ابن عباس إرنسو أبي بكر يعني ابن أبي بكر عبد الرحمن سكتي ميكي يهوتا ألوكا تندا aka ce mishi ya huto ya je zuwa abin nan wajen abin nan iraq cewa ya zo zuwan shi akwai alkhairi game da addini da kuma abin da ya shafi ɓangaren abin da khalifancin nan sahabbai suka ba shi shawara cewa kai ya huta suka nuna mashi cewa hutan nan akwai matsala saboda mi suna da kishin kishin wani abu shine fi nahyihi anil khuruji suka hana shi huta suka ce kada ya huta wa ikhbarihi bi maqtalihi suka bashi labari an shirya a kashe shi in ya tahi kashe shi da ai wa khizlan ahli al-iraq lahu cewa mutanen iraq za su ma'ana za su wulakanta shi wallahu wa rasuluhu Allah da manzansa innama ya'muru bi salahi bis salahi la bil fasad Allah da manzansa suna umarni ne ga abin da yake gyara ne ba banna ba lakin ra'ayi yusibu ta yani yani yusibu taratan wa yukhti ukhra sai dai ra'ayi wani lokaci ana dacewa wani lokaci kuma ana mi ana kuskure fatabayyana anna al-amra ala ma qalahu ulaika sai eh me ake cewa al'amarin bayan bai saurari shawarar su ba ya tayi sai al'amari ya bayyana alama ƙalahu ula'ika abin nan dai da sahabban nan suka gaya mishi tun kahin yahuta shi dai ne walam ya kun fil kuruci wannan huta da ya yi la maslahata din wala maslahata duniya babu maslahata addini kuma babu maslahata duniya ƙarshe ya je kuma aka kashe shi kuma su waɗanda suke kashe suka kashe shi su ne za ga yanzu duk shekara sai su riko sai su fito suna wai Husaini wai ya Husaini ya Husaini wai sun ji bakin cikin mutuwar Husaini rana Ashura kuma alhali su ne suka kashe shi ku karanta tarihi ku jiya su ne suka yi wannan abin suka kashe shi amma kuma sai suka zo suna nuna kamar ahli sunna suka kashe shi suna nuna kamar sahabbai suka kashe shi amma tun warko kaga inda ya bi shawaran abin nan manyan sahabban nan da haka bata faruwa amma shi ra'ayin da yake ganin zuwan shi shi a ganin shi akwai maslaha addini da ta duniya to sai aka ce ba maslaha addini babu ta duniya kuma ya rasa ran shi gani ko bal makana ulaika zalama wa'anna az-zaliman at-tughat waɗanda suke masu ƙetare iyaka sun samu dama min sibti rasulillahi sun samu daman jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hatta qataluhu mazluman suka kashe shi yana abin zalinta saboda kisan shi zalunci ne. shahidan yana mai shahada wa kana fi kurushihi a cikin hutashi ya kasance wa qatlihi da kuma kashe shi hutashi da kashe shi ya kasance a cikin wannan min al-fasad banna wadda aka yi malam ya kun hasala lauka adafi baladi an yi bannar da inda a ce ya zamna a garinsa to da wannan bannan ba ta samu ba da ba a yi wannan bannan ba fa inna ma ƙasa da hu abinda ya yi nihi min tahsilil khairi na samun alkhairi wa daf'i sharri da tunkuɗe sharri lam ya hasul minhu shay'un babu wani abin da ya faru ba a samu alkhairin ba sannan kuma ba a tunkuɗe sharrin ba sai sharrin ma ya ƙara ƙaruwa lam yahsul minhu shay'un bal zada shar bi khurujihi wa qatalihi hutar da yayi da kashe shi da aka yi sai ma sharrin ya ƙaru ko wa naqasa alkhairu bizalika sai alkhairi ya rage ma'ana ya tauyu alkhairin sai ya ragu sanadiyan wannan wa sara zalika sababun sababan lisharrin azim sai ma wannan ya zamanto dalili na wani sharri babba wa kana qatlul husayn kashe husayn ya kasance mimma aujabal fitin fitan yana daga cikin abinda ya wajabtar ya wajabtar da fitintunu da suka fara tashi kama kana qatlul usman kamar yanda kashe usman shi ma usman bin affan shi ma ya zamanto mimma aujabal fitan yana daga abin da ya wajabtar da fitintunu suka dinga tashi bayan wannan kasan da aka ma Hussein da kashin da aka yi ma Usman bin Affan daga na aka fara samun mi fitintunu suka dinga tashi da aka mala yace wa man za'ama wanda ya riya anna wujuba sam'i wa ta'a cewa wai wajibicin saurara ma shugaba da biyayya ga shugaba alwaridati fin nususi waɗanda suka zo a cikin nassosi khasatan bil hakim al adil ya shahi kawai wanda yake hakimi adili wala ta'ata cewa wai ba a biyayya wala hurmata babu daraja lil hakim al fasiki ga hakimi wanda yake fasiki mala yace fa qawluhu jarun jarun ala usul al khawarij mai wannan magana to magana shita gudana ne akan tushen khawarij abinda khawarij suka ma'ana gina aqidar su akai alladina waɗanda la yudinuna bitta'ati illa li a'immatil adili waɗanda su ba su yin addini da yin biyayya ga shugabanni wai sai dai shugaba adili kadai wa qad rattabu khurujahum sun ma'ana gina ko jera tawayensu ala isqati wilayatil hakim zalim cewa a kayar da a karya a tumɓuke a gusar da shugabancin dukkan wani hakimi wanda yake azzalimi wa adamul iltizam wa adamul iltizami bi ta'atihi cewa ba za a yi mishi biyayya ba wa fi sahihi muslim ya zo a cikin sahihu muslim an ibn umar radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar yadda Allah ta tabbata a gare su shi da ma'aifinsa duka sahabban manzo Allah ne qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul naji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man khala'a yadan min ta'atin duk wanda ya cire wani hannunsa daga biyayya ga shugaba laqiya Allah yawmal qiyama zai hadu da Allah ranar tashin kiyama la hujjata lahu baya da wata hujja wa man mata wanda kuma ya kuskura ya mutu wa laysa fi unqihi bai'a a wuyan shi babu wata mubaya'a ma'ana baya karkashin wani shugaba mata mai ta ta jahiliya ya mutu mutuwa irin ta jahiliya wannan duk me yake nuna mana matsayin shugabanci haka shugabanci ba karmai abu wani jama'a kuma wallahi inda a ce ana aiki da waɗannan shawarurruka da waɗannan nasosi da an zauna lahiya قال ابن تيمية ابن تيمية يتي في معنى هذا الحديث a cikin ma'anar wannan hadis fa'ulima sai aka san cewa anna hadal hadis wannan hadisin dalla alama dalla alaihi sa'irul ahadithul atiya ma'ana yana nuni akan abinda sauran hadisan da za su zo suka yi nuni akai min annahu na cewa la yukhraju ala wulati umuril muslimina bisayf ba a tawaye a ɗauki makamai a huto ma shugabannin musulmi wa anna man lam yakun muti'an li wulati al-umur kuma wanda ya zamanto bai biyayya ga shugabannu to mata maitatan jahiliya ya mutu akan haka ya mutu mutuwa ta jahiliya wa hada wannan diddu qaulul rafida kishiyan maganan yan shi'a ne rafida fa innahum saboda su a'azamun nas sune mafi girman mutane mukhalafatan li ulatul umur wajen saba ma shugabannu yan shi'a ba ai kowa ya ga abin da ya faru Najeriya ko a lokacin nan kayan ai maganinsu a ce hanya ma hanya ma ta al'umma sai a zo a tare a hana ta shugabannin su so hucewa su ce ba a isa ba sun yi kowa girman mi saba ma shugabannu wallahi inda a ce shugabannin duniya sun san 'yan shi'a musamman ma rafida suwaye to ba mai yara su yi ƙarfi cikin ƙasar shi saboda su duk inda suke wa in ka gansu sun yi shuru to ƙarfi dai abba su da amma wai suna zaune ne ala babu darura su shugaban nan na wannan ƙasa a wajensu ba shugaba ba ne inda za su samu kaiwa gare shi to suna iya sabke shi wanda yake shugaba shine ɗaya daga cikin a'imma nasu amma in ba shi ba duk wani shugaba ba shugaba ba ne ina fata an fahimta to ne wannan kenan shine malam yake bada labari ibn taymiya cewa sun yi kowa sun yi kowa girman saba ma shugabannu wa abadun nasu an ta'atihim kuma su ne mafi nisan mutane game da da'a ga shugabannu illa kurhan sai dai tilas in kaga suna biyayya da shugabannu dole ne dan me saboda ba su da ƙarfi wa aqwalu a'immatu salaf maganganun magabata sariha ƙarara suke fi tanzilin nusus a cikin sabkar da dalilai a alaƙa ata a immatul jawr akan cewa ya hal wajibi ne ai ma'ana ai da'a ga shugabanni waɗanda suke masu zalunci wa luzumu sabri ala zulmihim kuma alzumci haƙuri akan zaluncinsu wa adamu munaza'atihim da rashin jayayya da su fi wilayatihim a cikin shugabancinsu eh da rashin jayayya da su a cikin shugabancinsu a yi haƙuri akan zaluncin nasu kada ka a musu jayayya akan shugabancin nasu wa ya harimul khuruja ala a'immatil jawri wa ta'ani fihim haramun ne a yi tawaye wa shugabanni waɗanda suke azzalimai wa ta'ani fihim da sukarsu wa taharidur ra'iyya alaihim da kuma kwaɗaitar da waɗanda suke shugabanci a kansu a kwaɗaitar da su cewa su yaƙe su bi ƙaulin ko da magana au fi'ilin ko aiki sa'ala salma bin yazid al-ju'fi salma dan yazid al-ju'fi ya yi tambaya radiyallahu anhu ya tambaya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annab sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce ya nabi allah ya annabin allah ara'aita ka bani labari in qamata alaina umara idan wasu shugabannu suka tsayu a kanmu yas'aluna haƙahun suna tambayan mu haƙoƙinsu wa yamna'una na haƙana kuma sai su hana mana namu su tambaye mu haƙoƙinsu mu ba su amma mu haƙoƙinmu kuma sai su hana mana kamar yadda ake ko fa ma ta'muruna me zaka babu umarni fa arada anhu sai man da Allah ya kau da kai kaman bai ji shi ba summa sa'alahu sannan ya sake tambayan manzan Allah karo na biyu fa'ara da anhu sai manzo Allah ya kauda kai kaman bai ji shi ba summa sa'alahu fi thaniya aw fi salisa sannan ya sake tambayar manzo Allah karo na biyu ko cikin karo na uku fajazabahu al-ash'ath bin qais sai ash'ath bin qais sai ya ma'ana ma'ana ya dan jawo shi haka faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce mishi isma'u ku saurara musu su shugabannin naku wa a ku yi da'a da inna ma alaihim ma hummilu abinda suka tsoka na laifi yana a kansu na haƙoƙinku wa alaikum ma hummiltum kuma abinda kuka ɗauka na laifin ku yana akan ku eh abinda suka yi na laifi kansu yake kuma abinda kuka yi yana akan ku da haka ku saurara musu ku yi musu da'a wannan musulmi ya rawaito shi da haka wal khuruj alaihim yi musu tawaye min fi'il ahli al-jahiliya aikin mutanen jahiliya ne kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wa man kharaja min at-ta'ati wanda ya huta yin da'a wa faraqa al-jama'a ya rabu da jama'a fa mata hayyara su mata maitatan jahiliya ya mutu mutuwa ta jahiliya rawahu muslim Allah tsare mu da mutuwar jahiliya eh kenan kaga duk mutunan da ya rabu da jama'a ma'ana kuma yace shi bai ga shugaban da zai ma biyayya ba ya mutu aka haka yayi mutuwa irin ta jahiliya ko ai musiba ce ko Allah ya tsare mu wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man hamala alaina silah duk wanda ya dokan mana makami falaysa minna bai tare da mu duk wanda doki makami dan tayar da fitina kawai haka mutane ba su ji suka ci ba saboda Allah jama'a eh ka ɗauki makami ka je ka iske mutumin da bai da makami bai ci dalakka ba bai zalunce ka ba ba laifin sahiba na marci ka je ka kashe shi ko ka tsoratar da shi da makamin ka amshe mai dukiya to manzo Allah ce duk wanda ya haka bai tare da mu muttafaqun alaihi bukhari da muslim wa qala ali ibn al-madini ali ibn al-madini yace wa man kharaja ala imamin duk wanda ya tawaye wa wani shugaba min a'immatul muslimin daga shugabannin musulmi wa qad ijtama alaihi nasu kuma mutane sun hadu akan wannan shugaban fa aqarru lahu bil khilafa suka tabbatar mashi da wannan khalifancin ko wannan shugabanci bi ayyi wajhin ta kowace irin huska ce kanat yarda e biridan wannan hanyar da yardan jama'a ne kanat ta kasance au bi galabatin ko kuma a'a da rinjayen jama'a ne to duk wanda yayi tawaye ma irin waɗannan fa huwa shaqu fa huwa shaqa hadha al-kharij alayhi al-asa ya keta sandar ma'ana al'umma ta haduwa duk wanda ya haka tamkar ya keta sandar haduwa ce ta al'umma wa khalafa al-asa ya saba ma abin da aka samo an rasulillah daga annabi sallallahu alaihi wasallama ko daga annabi sallallahu alaihi wasallama fa inna fa in mata al-kharij alaihi wanda ya mashugaba ta waye idan ya mutu mata maitatan jahiliya ya mutu mutuwa irin ta jahiliya wala yahillu qitalu sultan baya halitta a yaki sarki ko wani shugaba wala al-khuruj alaihi ko yi masa tawaye bi ahadin minan nas ga wani daga cikin mutane bai halitta yi haka fa man amila zalika wanda ya aikata haka fa huwa mubtadi'un ya zan dan bid'a ala ghairi sunna kuma ba sunna yake yi ba subhanallahi kenan kaga da wannan kana iya ma kanka alƙalanci abinda as sunna ka zamanto ka iska mutane cikin suna tahiyya suna aikin su na sunna ga shugabansu kuma karkashin jagoranci sai kuma kai tawaye to ba sunna dai ce kake ko ka ce sunna kake to manhajin ka ya saba manhaji na sunna ina fata an bai abin ya zama sar dai wa qala ahmad bin hanbal imam ahmad bin hanbal yake cewa man kharaja ala imamin min a'immatil muslim shine ko a wanga min shi ko yawa wa qala al barbahari imam al barbahari yake cewa wala yahillu qital sultan baya halitta a yaƙi wannan shi ne muka yanzu ko ahanto wa ƙala ahmad bin hanbal ahmad bin hanbal ya ce ina ga shi ne sake maimaita shi ne wajen rubutu ne aka sake maimaita shi Allahumma shaidai minana wanga na ƙarshe yana da ƙarin alaƙairu sunnati wa tariq ko kenan mutum ma'ana baya akan sunna baya haka hanya ta gari wa qala al-barbahari imam al-barbahari yace wala yahillu qitalu sultan baya halitta a yaƙi wani shugaba ko wani sarki ko wani hakimi walal khuruji alaihi ko yi mishi tawaye wa in jara ko yayi zalunci yace wa zalika li qawli rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wannan kuma saboda fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama li abi dharril ghifari ga abi dharril ghifari yace mishi isbir kai hakuri wa in kana abdan habashiyan koda ko bawa ne dan habasha wa qawluhu lil ansari da kuma faɗar da manzo Allah ya yi mutanen Madina isbiru ku yi haƙuri hatta talquni alal haudi sai kun haɗu da ni akan wannan tabki nawa tabkin alkausar da haka wa laysa min sunna baya daga sunna qitalus sultani yakin sarki ko kuma wani shugaba ko kuma wani hakimi fa inna fihi fasadud dunya wad din dan akwai bacin duniya da addini a ciki ina ba ta an fahimta akwai dalilan da za su sa a yi shugaba tawaye akwai sharuɗa shi ne nan aka ce wa inna ma yi bakul horoji alal imam bishirut ana halitta a yi shugaba tawaye amma da sharuɗa ga sharuɗan nan sharaɗi na farko wani sharaɗi ne zai sa a yi shugaba tawaye an yakunan hakimu ya zamanto shi hakimin nan muzhiran lil kufri ya bayyana kafirci qarara qarara ya bayyana kafirci mu'ridan an shari'a ya kauda ma shari'a kai mu'anidan yana mai tsaurin kai game da shari'a tarikan li izhari sha'airid kuma ya bar bayyana alamomin addini kwata-kwata minas salati wa gairi haka matsala da wasunsu to a wannan lokaci ya zan mai kahiri kahiri yana jagorancin jama'ar musulmi to wannan sharaɗi na harko wanda yake iya halitta a yi shugaba tawaye na biyu an ya kuna kufuruhu zahiran bayyanan sarihan kafircin shugaban ya zamanto a zahiri bayyananne ƙarara la khafa a fihi babu wani abin ɓoyewa a ciki bi haisu la yakhtalifu fihi ahlul ilmi ta inda in aka kai abin da yayi a wajen malamai waɗanda suke arrasikhina kafahu a cikin ilimi al'arifina masana ba za su yi saɓani ba ina fata an fahimta ma'ana dole kahircin masu ya zama karara wanda malamai ma in sun da an kawo abin da yi ba a iya samun saɓani wani ya ce a'a kaza ne ake ni wani ya ce a'a yana iya ɗaukan hukunci kaza a'a karara ne duka malamai za su ittifaq akan cewa kawai wannan kahirci ina fata an fahimta eh yana ya zamanto babu wani tawili ba a iya samun wani tawili da za a yi a gyara mashi abin wadihan ne wannan shine sharadi na bi dilalatil kitabi was sunna da dalilai na alqur'ani da sunna wala bi wala wala wala ibrata bi kalamil juhal ba a lura da magana jahilai kawai dan sun ce shugaba ya kahirta shikenan sai a doka a ce eh haka ne ko yayi abin da ana ganin kahirci ne dole sai an ji abin an kasa shi gaban malamai kwararru shi zamanto kuma sun yi ittifaki akan cewa eh lalle tabbas wannan dalilan alqur'ani da sunna sun nuna karar wannan kahirci ne amma ba wani kawai zai zai sha kamin shi ce kai shugaba ya kahirta ai eh eh
wasu cewa shugaban kasa ya yi ba saboda ya kwalin da ke zargi da jc shabi cewa shi sharmi ibn wanda ya gama ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya magana a cikin magana kuma irin wannan matsala ita na dora ta kan wani zalimi
shine ita irin wannan matsalan dama akan kai ta ga malamai masana tabbatattu a cikin ilimi sanannu kuma za su auna ta da dalilai na alkur'ani da sunna ina fata an fahimta da dalilai na alkur'ani da sunna sai ya zamanto su malaman nan ƙwararru dalilan da suka yi amfani da su na alkur'ani da sunna sun tabbatar musu wannan abin bai ɗaukan wani tawili kafirci ne ƙarara sun yi ittifaki akan haka ina ba ta an fahimta kenan suka yi ittifaki akan haka kawai kahirci ne kahirci amma in suka yi saɓani a tana yiwa saboda kaza dalili kaza a kawo wannan ka dalili wannan ka dalili ce saboda dalili kaza manuha kaza ce kenan an samu mai an samu ikhtilaf malam duk abin da ya shahi jagoranci ahli sunna Allah saka musu da alkhairi malaman sunna ba a barin fit wadda za a samu da ta zama fitina a cikin al'umma yanzu kaga dalilin wannan wace irin fitina abba ai ba sai da fitina ma ta shahi wanda bai ci ya sha ba ma yanzu haka wasu ma suna cikin wannan fitina har yanzu ƙwarai yanzu hakan an ce ma akwai wasu waɗanda wannan fitinar ta shawa har yanzu suna cikin wannan fitinar kakkai gardam saboda menene abubuwa ne wanda kowa sai ya magana kowa da malamai da waɗanda ba malamai ba kowa sai da ya tsoma bakin shi kuma alhali wannan matsala ce wadda ya kamata a kai malamai ita ƙwararru su tattauna a kanta su fitar da mi hukunci na bai ɗaya to amma sai zaman to kowa ya tai kullum man habba wa dabba kawai kowa kaza ne kaza ne sai fitina ta tashi shi ne wannan duka tattamna da malamai da hukuncin da malamai za su bada dole sai sun bi ta wannan hanyar duka haka ya kamata a yi wannan kuma shi ne zai sanya da haka aka yi da ruwan na fitinan ma bata tashi ba amma har wanda bai ci ya sha ba sai da abin ya shahe shi na ina mata an bayanta ko wala ibrata li kalamil jahil shi yasa aka ce ba a lura da magana ba a lura da magana jahilai wa ahli tish da ma'abuta dimuwa haka kawai ma'abuta dimuwa kawai wanda umai cewa kawai sai ta samu tun kawai sake hukunci wal fitnati da fitina wa dalilu zalika dalilin wannan kuma ma sabata abinda ya tabbata fi sahihaini a cikin sahih bukhari da muslim min hadisi ubada hadisin ubada bin samit dan samit qala yace da ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya kira mu wa bay'anahu sai muka yi mishi mubaya fa kana fima akhadna alaihi cikin alƙawalin da akhad fima akhad alaina cikin alƙawalin da manzo Allah ya karba a gare mu an baya'ana ya mana mubaya'a ala sam'i wa ta'a akan saurara musu saurarawa da kuma yin da'a yi man shatina a cikin kuzarin mu wa makrahina daga cikin cikin nishadin mu da cikin rishin son mu wa usrina da tsananin mu wa yusrina da cikin sauƙin mu wa asratan alaina da kuma kaddamar da maslaha ta al'umma akan akan mu wa Allah nunazi al'amra ahadahu kuma kada mu cire al'amari ga masu shi ƙala ya ce illa an tarau illa an tarau kufuran bawaha sai dai in kun ga kahirci ƙarara wanda bai ɗaukar tawili inda kun min Allahi fihi burhan kuna da dalili a wajen Allah a cikin shi ƙala ibn hajar ibn hajar ya ce ai nasu aya au khabarin sahih la ya hatamilu ta'awil shine nassi na aya ya zama ta kuna da dalili a wajen Allah kamar nassi na aya au khabarin sahihin ko wani labari ingatacce na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam la yahtamilu ta'wil wanda bai dokan tawili nassi ne karara ba magana dokan tawili wa muqtadahu kenan abinda wannan ke hukuntawa shine annahu la yajuzu al-khuruj alaihim baya halitta ai musu tawaye ma dama fi'iluhum yahtamilu ta'wil inda abinda suka aikata yana dokan tawili to bai halitta a yi musu tawaye amma in dai kahirci ne karara to wannan shi kenan wafi sahihi muslim a cikin sahihi muslim qauluhu sallallahu alaihi wasallama wadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama khiyaru a'immatikum zababbin al'ummaku eh shugabanninku alladhina tuhibbunahu sune waɗanda kuke son su wa yuhibbunakum kuma suna son ku waɗannan sune fiyayyu a cikin shugabanninku wa yusalluna alaikum suna yi muku addu'a wa tusalluna alaihim kuna yi musu addu'a wa shiraru a'immatikum mafi sharrin shugabanninku alladhina tufqidunahum wa inda kuke ki wa yubghidunakum suna kin ku wa tal'anunahum sannan kuma kuna la'anta su wa yal'anunakum suna la'antakku kila sai aka ce ya rasulullah ya manza Allah afala nunabizuhum bisayfi shin ba za mu huto na huto da su da da makamai ba fa qala sai manza Allah ya ce la a a ma aqamu fikum salata matukar sun yi sallah tare da ku wa idza ra'aytum min wulatikum shay'an in kun ga wani abu daga shugabanninku takrahunahu wanda kuke kyama to fakrahu amaluhu ku kyamaci wannan aikin da ya aikata wala tanzi'u yadan min ta'atin kak ku cire hannu daga biyayya ko eh amma abin da suke yi na sabo wannan kuna irin na kamakku sharadi na uku an yakuna li ahli al-haqqi ko quwwatan kenan bayan kafircin ya tabbata to ya zamanto su masu gaskiyar suna da kuwatan suna da ƙarhi wa shaukatan kuma suna da ma'ana tanadi suna da ƙarhi suna da zarata suna da tanadi zahiratan bayyananna wa lahum galaba kuma suna da rinjaye wa ra'ayin muta kuma suna da ra'ayin wanda yake abin biyayya finnati a cikin mutane kenan a wannan lokaci kuna da damar ma'ana sabke shi sharaɗi na hudu an ta'amunal mafsada a samu amincin ɓanna in an ce za a abin na ƙin shi babu wata ɓanna da za ta faru bi haisu yuglabu ala zanni yaglibu ala zanni Allah ya tarattaba ala zalika sharran a'azamu wa fasadan akbar ya zamanto ana da tabbas cewa ba a samun wani sharri wanda yake mafi girma ko kuma wata ɓanna mafi zama babba wata ta haƙaƙul maslahatar kubra kuma za a samu maslaha babba lil'umma ga al'umma lokacin da aka tumɓike shi wa dalilu ala zalika dalili akan wannan anna man min qawaid al-amr bil ma'ruf yana daga cikin ka'idodin umarni da alkhairi wa nahyi anil munkar da kuma hani da abin kyama almuttafaqu alaiha wanda aka yi ittifaki akan su Allah ya tarattaba ala izalatil munkar munkar ka azo wajen tunkuɗe gusar da wani abin kyama kuma a haddasa wani abin kyama wanda yi wanda aka gusar abu misali ga wani abu munkar ne tunda munkar ne ya kamata a gusar da shi ko to sai aka ce in aka gusar da shi za a aihuwar da wani munkarin da ya yi shi to a bashi eh to ka gani shi ne mana kenan ka gani me ya fa'ida gusar da shi bai da wani fa'ida eh sannan kuma wala yudfa'u sharru bi sharrin a'azam minhu ba a tunkuɗe sharri da sharrin da ya yi shi ina fata an fahimta walidhalika taraka annabi sallallahu alaihi wasallama da haka manzo Allah ya bar islaha ba'dul umur gyara wasu al'amurra fil ummati a cikin al'umma makafata saboda jin tsoron tarattubu mafsadatin a'azam ma'ana ma'ana samar da wata banna wadda take mafi girma wa naha shari'u haka Allah subhanahu wa ta'ala ya hana an sabbi alihatil mushrikina zagin allolin mushrikai khashiyata sabbillahi azza wa jalla dan tsoron kada su zagi Allah ko sai Allah ya ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allaha adwan bighairi ilmin kakku zagi waɗanda suke kiran wani wanda ba Allah ba su ma sai su zagi Allah dan kiyayya ba tare da ilimi ba ko ta ka ce to kakku zagi allolinsu su ولهذا قال ابن مسعود ده هكا ابن مسعود يتي رضي الله عنه وهو يقطب ينهي خطبة يا أيها الناس يا كمتاني عليكم بالطاعة والجماعة yace na hore ku da yin biyayya ga shugaba da kuma zama cikin jama'a fa innahum sabilu biyayya ga shugaba da jama'a cikin ma'ana jama'a hanya ce fil asli a cikin asali ila hablillahi zuwa ga igiyar Allah ko alladhi amara bihi wanda Allah ya umarni cewa wa atasimu bi hablillahi jami'a wa anna ma takrahuna abinda kuke kyama fil jama'ati a cikin jama'a khairun shine mafi alkhairi mimma tuhibbun daga abinda kuke so fil furqati ma'ana a cikin shine alkhairi mimma tuhibbuna fil furqa game da abin da kuke so a cikin rabuwa ko ma'ana ku zamna cikin jama'a ku yi haƙuri da abin da kuke na kyama yahi rabuwa wa qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim yake cewa fa idza kana inkarul munkar idan ya zamanto kyamar munkar abin kyama yastalzimu ma huwa ankaru minhu zai iya lizimtar da abin da ya shi zama abin kyama wa abghadu ila Allah wa rasulihi abin da ya zama abin ki zuwa ga Allah fa innahu la yasugu inkaruhu babu daman yin kyamar wannan wa in kana Allah yubghiduhu wa yunqitu ahlahu ko da Allah subhanahu wata'ala yana hushi sannan kuma yana hushi da ma'abutansa wa hadha kal inkari alal muluki kaman kyamar shugabannu masu mulki wal wulatu da shugabannu bil khuruj alaihim da yi musu tawaye fa innahu asasu kulli sharri tushe ne na dukkan sharri wa fitnatun ila akhir dahar kuma fitina ce wadda tana iya kaiwa har karshen lokaci anan zamu iya dakata karin ganin cewa kurar lokaci سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله